بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi da yardar Allah yau mun haɗu da ku ko mun sake haɗuwa a wannan yanki na maraba jihar Nasarawa tsakiyar Najeriya a yau goma sha biyar ko ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya wato ashirin da biyar kenan ga watan shawwal shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar ma'aikin Allah annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Muna ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki da irin waɗannan ni'imomi da yake mana bayan ni'imar musulunci da ni'imar imani ya ba mu ni'imar lafiya, ba mu ni'imar shiga cikin bayinsa waɗanda suke ƙoƙarin hidima a kan addinin musulunci Allah Ubangiji ya sa ɗan abin da muke yi komin ƙarancinsa Allah ya sa albarka a ciki kuma ya zama karɓaɓɓe ne kuma ya zama mun yi ne ibtiza a wajihihil karim kowane wuri muka je mukan yi ƙoƙarin duba menene yake da munasaba ka gaya wa mutanen bisa ga abin da ya dace da su abin da na ga ya dace da ku a wannan lokaci shine in yi mana muhadara akan wani maudu'i almubazzaranci abin da ya sa na zaɓi wannan maudu'i a yanzu shine saboda a iya tsammani na wannan yanki ɗaya yake da sauran yankuna waɗanda suke kewaye da birnin tarayya abuja waɗanda galibin waɗanda suke zaune a cikin waɗannan yankuna ka zo na zo ne wannan yanki ɗaya ne daga cikin yankin da bahaushe ke kira bariki ma'anar bariki shine duk wanda ya kai shekara talatin zuwa arba'in sama galibi daga cikin ku kashi tamanin zuwa casa'in ba haifaffun nan ba ne zuwa kuka yi saboda nema duk wanda ya zo nema ko zai zauna don ya nema ke zama nan kamar wani matsuguni ne wanda galibin waɗanda suka fito sun zo neman halal ne sun zo nema da guminsu suka zauna suka kafa iyali suka kafa sansani suka yi gida har ya zamana an yi iyali har an haifu to duk wanda ya fito nema hakika da yardar Allah zai samu addininmu na musulunci addini ne da tsarinsa ba kawai sai an zo ibada yake karantar da mutane ba a yana karantar da mutane har da tsarin rayuwa na al'ada na zamantakewar yau da kullum idan ka zo sallah zai karantar da kai da za ka yi alola idan ka zo alola zai karantar da kai da za ka yi tsarki idan ka zo tsarki zai karantar da kai irin ruwan da za ta yi amfani da shi idan ka zo neman ruwan zai karantar da kai hanyar da ake neman ruwa to bayan ka gama alola ka gama sallah ba zai zauna a cikin masallaci mai barka ka fita ba sai maka rakiya zuwa waje bayan an idar da sallah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard bayan an ida sallah sai ku watsu a bayan ƙasa sai musulunci ya bi ka ina za ka wabtagu min fadlillah ku je neman falalar Allah ku je neman arziki wannan ya tafi gona don an zo sallar juma'a an yi sallah an gama sai a koma gona wannan ya koma kasuwa don yau ranar juma'a an yi sallar juma'a ba za a fasa kasuwa ba sai a koma kasuwa wannan ya fito daga ofis ɗin aikin gwamnati don an yi sallar juma'a lokacin tashi bai yi ba sai a koma ofis wannan ya fito daga rumfarsa ta sana'a tela yake mai ɗinkawa ko makanike yake mai gyarawa ko faci yake mai mene mai liƙewa ko yankan ƙumba yake mai yankewa ko kuma mai babbar sana'a ko mai karama bayan an da sallah sai Allah ya ce ku sake komawa a je sana'a to wannan sana'a ta nema ita ta fito da galibinku kuka zo kuka zauna a nan waɗansu masu sana'ar hannu waɗansu masu aiki na ƙarfi waɗansu ma'aikatan gwamnati waɗansu 'yan kasuwa dukkan waɗannan idan ka haɗa Allah ya ce a nemi kuɗi ne shi ne wabtagu min fadlillah kowa ya nema kada wanda ya zo masallaci ya zauna a masallacin bai fita ba ballantana wanda yake gida ba ma masallaci ya zo ba haka kowa ya fita ya nema idan addinin musulunci ya nuna maka yadda za ka nema to fa zai koya maka kuma yadda za ka kashe Zaka darasin mu a yau ba akan yadda ake neman kuɗi ba ne na yi darasi akan neman kuɗi a wannan jihar ta nasarawa amma a garin akwanga yau ina tsammanin shekara biyu da suka wuce ko kusa haka yau kuma tunda na sake dawowa wani barikin ne darasinmu a yau shine yaya ake kashe kuɗi da yawa daga cikinmu muna da basirar neman kuɗi ya shehi amma inda matsalar take ita ce yaya za mu kashe kuɗin addininmu na musulunci yana da gata a kanmu ta yadda yadda za mu nema zai koya mana to ba zai bar mu ba sai ce ga yadda za mu kashe mutane a wajen kashe kuɗi alkur'ani ya kasa su kashe uku akwai wanda ya samu kuɗi bayan ya yi wa buta gomin fadlillah sai ya kashe su da hikima akwai wanda bayan ya samu kuɗi sai ya kashe su da barna akwai wanda bayan ya samu kuɗi sai ya kashe su da wauta wanda zai samu kuɗi sai ya kashe su da hikima shi ne wanda zai yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah ce cikin abin da Allah ya baka da shi zaka nemi lahira domin a duniya ake nemo lahira ba sai an je lahira ake neman lahira ba duk wanda ya je lahira bai riga ya mata tanadi ba to ya yi tafiyar banza kuma zai ga banza ya zo a asara ya tafi a banza kuma ba abin da zai gani sai abin da ya shuka kashi na biyu shi ne wanda bai da hikima to a cikin dai wannan kashin shi ne wanda zai nemi lahira da abin da Allah ya bashi sannan a cikin abin da Allah ya bashi da shi kuma zai mori tasa duniya wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka je garin neman lahira ka dauka lahira ce kadai ai a duniya ake rayuwa a nemi lahirar don haka kar ka manta da duniyar ma ka ci moriyar dukiyarka ka more ta da iya gwargwadon samunka idan ka samu da yawa ka ci da yawa idan ka samu kaɗan ka ci kaɗan idan ka samu matsakaici ka ci a tsakaice kada wanda ya samu da yawa ya ci kaɗan ya saba da wannan aya kada wanda ya samu kaɗan ya ce zai ci da yawa ya saba da wannan aya duk wanda Allah ya bashi wadata to ya ci mai kyau ya sa mai kyau ya hau mai kyau ya shiga mai kyau ya auri mai kyau wannan shine wala tansa nasibaka min ad-dunya wanda duk bai yi haka ba bai mori hikimar dukiyar da Allah ya bashi ba Allah ya ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik kuma in dai kana da hikima to ka gane Allah ya zaɓe ka ne cikin ɗari cikin dubu cikin miliyan ya baka su ma ka san musu saboda Allah ba azzalumi bane bai baka don ka ci kai kadai ba inda naka kai kadai ne to da Allah sai halicce ka kai kadai sai ya baka tun da ya halicce ka tare da su kuma kaga su bai basu ba ya baka ashe yana so daga jikin naka ne su ma za su ci Allah bai taba saukar wa wani daga cikin mutane kuɗi daga sama in ana ruwa ba daga hannun junanmu za mu karɓa cikin nawa zan samma na dama cikin nawa zan samma na hagu cikin nawa zan bawa na baya da na gaba da waɗanda suke ƙasa da na sama wannan shine wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wanda ya iya kashe kuɗi irin haka shine wanda yafi kowa hikima akan kashe kuɗi shi ya ci sannan ya sa asusun lahira sannan ya san waɗansu ma sun ci akwai wanda ya muri kuɗi sama da wannan mutum kashi na biyu shine wanda yake barna ko kuma bari mu fara da mutum kashi na biyu shine wawa wanda bai da hikima shine wanda baya da shi amma kuma yana ci sama da iya abin da Allah ya bashi bai da gashin wance kuma yana so a masa kitso irin na wance zai yiwu Allah da ya halicce mu sai ya raba mu kashi uku akwai masu wadata ƙololuwa Allahu ya busutu rizqa liman yasha akwai ɗan tsaka-tsaki akwai kuma waɗanda Allah ya ƙuntata musu tattalin arziki wa ya ƙadir yanda ka ga Allah maɗaukakin sarki ya ajiye ka to irin budget ɗin da ya kamata ka ci ka sha ka hau ka shiga ka aura kenan duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa shi a cikin group B, C, D, E, shi kuma ya ce yana so ya ci ko ya sha ko ya aura ko ya shiga ko ya hau na irin group A wannan shine wawa Allah ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama Allah ce ku masu hikima da wayo kar ku rinka ba da dukiya wa wawayen nan shi ne mutumin da yana bukatar jari saboda ya fara domin dama bai fara ba sai Allah ya sa ya yi noma ya wahala na wata shida ya yi girbi ya sai da wake ya sai da dankali ya sai da rogo ya sai da doya ya sai da masara ko shinkafa ko rake da ya noma sai ya samu naira dubu ɗari biyu ko ya samu naira dubu ɗari ko ya fito daga garinsu ya zo nan bariki sai fara faci faci a irin nan ya fi faci a ƙauyensu ai ko ya zo yana a caɓa a caɓa a irin nan ya fi na ƙauyensu ko yana tuka a daidaita sahu kullum zai samu naira dubu biyu ko naira dubu uku bayan an kashe kuɗin mai naira dubu uku nan dubu ɗaya na balance ɗin wanda ya bashi a daidaita sahu dubu ɗaya na wanda zai ci a cikinsa ina ya kamata dubu ɗaya ta je ta shiga cikin asusu idan mai wannan dubu ɗai ɗin nan yana shiga asusu idan yi wata ɗaya yana da nawa naira dubu talatin mafi karancin albashi kenan na gwamnati kaga ba sai ya nemi aiki ba kenan idan yayi wata uku yana da nawa dubu casa'in idan yayi wata goma yana da nawa dubu ɗari haka ya zo ya zo idan yayi wata goma yana da dubu ɗari idan ya shekara fa dubu ɗari da ashirin dubu na ban ji ba dubu ɗari da nawa ɗari biyu da sittin ɗari uku da sittin a ashe ma kuɗin da yawa lallai ku yan badiki ne dama da gangan na faɗa don da lissafin da ya tara naira dubu ɗari uku da sittin adadin wato kuɗin nan da ya tara na shekara kaga kwanaki ɗari uku da sittin da naira dubu ɗari uku da sittin sai ya koma ƙauyensu idan mai hikima ne bari fara tambayar ku kai alaramma naira dubu ɗari uku da sittin ka bar ƙauyenku ka zo ka yi shekara ana ta jiran ka a ƙauyenku sai ka koma don Allah ga yamu ya za ka yi da dubu ɗari uku da sittin kai za ka fara tallafawa wa mahaifanka nawa nawa za ka ba su a duk na so in gane ne nawa za ka ba wa babanka ɗaya bisa uku za ka ba babanka dubu ɗari dubu ɗari da ashirin kenan za ka ba babanka naji mahaifiyarka fa ita ma dubu ɗari da ashirin za ka ba mahaifiyarka ka rantse da Allah na ji ka yi ƙoƙari tsora nawa tsora ɗari da ashirin sai ka yi da su kamar yaya mai za ka asasa kai yanzu misali in kai ne ya ce ya ba babansa dubu ɗari da ashirin ya ba mamansa dubu ɗari da ashirin lallai ta haihu Allah ya bada lada sai ra maka dubu ɗari da ashirin ya za ka yi da su kamar me o kasuwanci za ka fara da ɗari da ashirin to gafarta malam duk wanda ya wannan tunani irin naka kuna ji na bai gama cika yadda wannan ayar ta ce ba kuna fahimta ta da kyau abinda wannan aya take nunawa shine idan kana da kaɗan ka yi kaɗan idan kana da mai yawa ka yi mai yawa yanzu idan ka bar mahaifinka kaga wanda ya faɗi alheri ne mai kyau fa amma wanda yana daga cikin kuskure babba da ustazu zai iya kwamsawa da shi ka zo bariki ka yi shekara kana neman kuɗi a cikin wannan kuɗi da ka samu ka tara ka je duk ido yana kanka sai ka ɗauki ɗaya bisa uku ka ba babanka ka ɗauki ɗaya bisa uku ka ba mamanka kai kuma saura maka ɗaya bisa uku kar ka manta da ka ba babanka nan in kakanka yana nan shi ma yana jira in ɗanin babanka yana nan shi ma yana jira wannan mamankan da ka batan akwai ƙanwarta akwai yarta ita ma za su iya zuwa ba a cikin na mamanka da su kai suke dubawa sannan yanzu kai da ka je bariki ka je ka dawo ana so ka yi ƙoƙarin yadda za ka riƙe baba da mama su raƙaci a jikinka ka ɗauki ɗaya bisa uku ka basu jama'a kuna fahimta wannan yana ɗaya daga cikin kuskure da da yawa daga cikin mutane suke yi shi yasa nace za mu yi darasi akan almubazzaranci wannan duk abin da ya faɗa alheri yace zai yi to ba haka ake yin alheri ba bisa ga hasken wannan aya idan muka ƙare selection muka je ƙarshe za mu dawo kan maganarsa sai ka gane ballantana wani da shi kuma idan ya dawo shi ba ma irin nasa zai yi ba wannan dubu ɗari uku da sittin nan da aka samu sai zai nemi wata yarinya wadda ita ce first class a ƙauyensu kuɗin sadakinta ɗari da hamsin kuɗin kaya ɗari da hamsin nawa kenan dubu ɗari uku sai kama hayan naira dubu ashirin tunda a ƙauyensu ba sai an yi tsada ba dubu ashirin sai nawa an zo yin biki kuma kawaye za su zo a sallame su da dubu goma saura nawa saura talatin ya sai babur ya kama hayar gona ya fara sana'a kaga wannan shine abin da Allah ce wala tu'tu sufaha a amwalakum kar ku ba da kuɗi wa wawaye sai dai ku riƙe ku rinƙa san musu su su ci a jiki amma idan ka bashi bai san yadda za a kashe ba kuna fahimta za ka kashi na biyu cikin mutane kenan shine wanda za a bashi amma ba zai kashe daidai da matsayinsa ba Allah kuwa ya hana idan ka zo kashewa ka kashe sama da abin da kake da dama ina fata ana fahimta kashi na uku shine maɓarnaci maɓarnaci shine wanda zai yi ɓarna ta fuska ɗayan biyu ko ya yi almubazzaranci wanda shine maudu'in darasin namu ko kuma wato ya yi ɓarna almubazzaranci shine sarful mali fi gairi haƙƙihi ko kuma malamai suka ce sarful mali fi ma la yanbaghi kashe kuɗi a inda bai dace a kashe kuɗi ba al-israfu shi kuma ko as-sarafu shi kuma shine sarful mali fi ma yanbaghi za'idan ala ma yanbaghi kashe kuɗi a inda ya dace amma sai a wuce gona da iri a inda ya dace wanda ya kashe ta inda bai dace ba shine almubazzaranci ku bani misalin almubazzaranci kashe kuɗi a inda bai dace ba ku bani misali mana shan taba ka kashe ka yi kari a lokacin buki na zuwa kallon drama ka kashe kuɗin ta can aha ina so ya zama kun gane karatun ne ku bani wani misalin wanda duk wanda ya kashe kuɗi zaka ce ka wannan wannan wawa ne a kashe kuɗin da kuma duk wanda zai kashe su ta hanyar haram ko ta ina ne kashe kuɗi fi ma yan bagi za'idan alama yan bagi ka kashe a inda ya dace amma sama da abin da ya dace shine kamar me ba da Allah maka albarka kamar kana da dubu ɗari iya dubu ɗarin ne ko kuma tara su kai sai ka je ka sayi wayan dubu ɗari a yana da kyau zama kana da waya ko amma ya wuce ya wuce bajet ɗin aljihu ka sai ka sayi wayar nawa dubu ɗari kamar wannan alaran ne yana da dubu ɗari uku da sittin sai je auro matan dubu ɗari uku duk matan dubu ɗari uku dubu sittin ya ishe ta ne shi kuma ya rage saura dubu sittin da kuɗin sadaki da kuɗin wane ne duk ya kashe dubu dubu ɗari uku sarfu almali fi ma yanbaghi za'idan ala ma yanbaghi kashe kuɗi sama da yadda ya kamata a inda ya kamata a kashe wannan shine ake ce al-israf da al-israf da at-tabdhir waɗansu malamai suka ce duk abu ɗaya ne kamar imamu malik ibn anas kamar ibn kasir da waɗansu malamai suka ce duk abu ɗaya ne wuce gona da iri wajen kashe dukiya waɗansu kuma da suka ba da ta'arifi da kik suka ce a'a almubazzaranci shine kashe kuɗi a inda bai dace ba israfi kuma shine wuce gona da iri wajen kashe kuɗi a inda ya dace abincin da zaka ci a madadin ka ci da daidai budget ɗinka sai ka kashe sama da cafanin gidanka yau a gama morewa in ya so gobe kuma a kwana haka wannan shine israfi ko an tambaye ka sadaka sai ka ɗauki sadaka ka bayar gidanka kuma a ji yunwa wannan shine israfi Allah ya hana wannan kuna fahimta ko ka tara dubu ɗari uku da sittin za a fara sana'a a madadin ka cire dubu sittin ɗin saman ka kawo babanka ashirin ka ce baba a mana addu'a a sa albarka ka kawo mamanka goma tun da babanka yana ci da ita ka ce ga wannan a saya wa ƙannena wani abu ka samu wanda zaka musu alheri ka ce a yi maka addu'a ni ma ka kamun wani abu maka addu'a sai ka ɗauki dubu ɗari da ashirin ka ba babanka dubu ɗari da ashirin ka ba mamanka ina za ka yi da sauran dubu ashirin dubu ɗari da ashirin me zai maka to wannan shine abin da ake nufi da israfi jama'a an fahimta Allah ya hana israfi ta kowane ɓangare ga ayoyin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura wa imma tu'ridanna anhu mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ati zal qurba haqqahu danginka nan ka ba su haƙƙinsu a cikin kuɗin nan a cikin nawa dubu ɗari uku da sittin ɗinka ka ba su akwai haƙƙinsu a ciki wal miskina miskini ma ka ba shi wa sabil wanda yake kan hanya shi ma ka bashi ya samu guzurin da zai isa garin su Allah ce wala tubazzir tabzira amma kar ka yi almubazzaranci kar ka yi barna kar idan ka zo bayarwa ka bawa wanda bai cancanta ba kar kuma ka kashe a inda bai dace ba akwai wanda bai cancanta ba a cikin zawil qurba din akwai wanda bai cancanta ba a cikin wal miskin wanda shi miskini ne amma an ka bashi sako zai yi da kuɗin ka bashi kuɗin ka ɗazu muna tare da jagabai ke ban labari cewa wata baiwar Allah ta masa tek sai ta ce masa don Allah ka taimake ni gashi nan na samu an je an yi mun aiki a ido zan je in sai magani naira dubu biyu ne kawai don Allah ka tura mun in saya sai ya tura mata naira dubu biyu sai zai na bawa malam Aliyu nan labari malam Aliyu ya ce cap ni ma ta turo mun na tura mata dubu biyu sai ga wani wani ma yace shi ma ya tura dokta ma shi ma ya tura mata dubu biyu na ce inda ni ne da ba zan tura mata dubu biyu ba dukkan su sun tura dubu biyu sai daga baya suka gane ashe yar fowan nan ce da haka take karban kuɗi ce ta da Allah ce wal miskina da miskini duk wanda zaka bashi kuɗinka ka tabbatar ka bashi saboda Allah amma ya cancanci ka bashi irin waɗannan mutane su suke hana wanda ya cancanta ma ya samu to duk wanda zaka bashi ka yi bincike ka tabbatar ya cancanta idan ya cancanta ka bashi idan bai cancanta ba ko da miskini ne kar ka bashi don bashi da kai zai sa gobe ma ya gane ashe ana samu sai ya je ta gaba da karba a hannun mutane wabna sabil haka dan hanya ba duk wanda ya tashi a masallaci yace jama'a na fito ina neman abin saura mun kaɗa a ƙara samun tara mun kuɗin mota zuwa kaza kai sai ku haɗa kuɗin masallaci a ɗauka a bashi ba wala tu bazir tabzira ku yi bincike tukunna ina fata ana fahimta an taɓa samun wani ya zo masallacinmu sai ya ce wallahi zan tafi gari kaza ne kuɗin mota kawai nake nema don Allah a taimake ni har sun fara suna ta tattara kuɗi ina gani ni da yace ni ma dan bariki ne irin ku an gama tara kuɗi da bai sai nace ku dakata ce ina zaka je ce azare zai je ina ka fito yace ya fito wuri kaza ya faɗo wani wuri mai nisa nace to ka samu kuɗin motar da ka zo nan kuma har ka iya kabar can tashar awala har ka iya zuwa nan ka nemi kuɗin da zaka je azare naira dubu ɗaya amma ka biya kuɗin da ya kai dubu uku duk ka samu ka zo nan a wallahi na rantse da Allah na ce a ba damu azare za ka je ce eh na ce direba na ɗauko mota zo kai shi azare ka kai shi har kofar gida kar a bashi ko kobo za ka je su maka tsada da shi a kai ka har gida sai da suka shiga yace dan Allah ka rufa mun asiri yace ai wallahi tunda ba ya ce a kai ka sai na kai ka ce wal yana ta roƙonsa ya kira ni nace wallahi sai ka kai shi azare ka je ka ajiye shi a azure ka dawo ya yi taro ban zai ce wallahi tallahi ce wallahi a garin nan nake wallahi ina neman kudin da je in sha wiwi ne ka rufa mun asiri sai da in kuka tara kuɗi kuka bashi zai je kuka kai shi ka san wani yan masallacin da wuce suna da wayo ta je ya samu direban sai a bashi kuɗin to sai ya shiga sai ya ce wa direban ya bashi ɗari uku kaɗai rike sauran shi wannan ɗari uku ta ishe shi shan wiwi to Allah ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin Allah ya ce masu almubazzaranci ɗan uwan shaytan ne wa kana shaytanu li rabbih kafura shaytan kuwa mai tsananin kafirci ne ga ubangijinsa Allah ce wa in ma tu'ridanna anhum idan masu nema suka zo wurinka kai kuma baka da abin da zaka basu su sai ka juya baya tibitin ga a rahmatin min rabbika kana kokarin neman wata rahaman daga wurin Allah sai ta zo kafin mu baku Allah ya ce baka da abin da zaka ba su fa qul lahum qawlan maysura sai ka ga musu magana mai kyau mai sauki ku yi hakuri sai mun dan kake fita Allah ya kawo yanzu babu ka ga musu kalma mai kyau kar ka hana mutum kuɗi kuma ka hana shi kalma mai kyau alkalimatu tayyibatu sadaqa matukar mai gaskiya ne to ka gaya masa magana mai kyau in ka gane ba mai gaskiya ba ne kuma to wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ba nan bane ayarsa shi yasa wani bawan Allah ya yi ta matsawa a bashi lamba a bashi lamba a bashi lamba sai da muka zo daidai muna cikin karatu ki don Allah malam nayi nayi a ballan banka ba aban ba don Allah a ballan banka ni da yake na riga na saba na sani da ganin idon sa na sani sai ne ce zan baka sai na bar shi ba shi nan ba sai rubuto mun dogon text ai mun sani in dade kuna kaza kaza wani ma ya ce ka masa kaza wani kaza kaza kaza don Allah malam damuwa ta ita ce kaza kaza ya rantse da Allah aka samu billahi jahada aimanihi ni ban gaskata shi ba amma don toshe bakinsa don gobe sai na bashi abin da Allah ya ba bayan kwana uku sai sake rubuto mu to na rantse da girman Allah ɗazun ne ya turo mun cewa babarsa ta mutu kuma an bi an bar ta bar bashi ana bin ta kaza don Allah in biya masa ni kuma shine sai na rubuta masa na ce kaga kowa da kowa da abin da Allah ya dora masa ni fa malamin addini ne kai almajiri ne abinda Allah ya dora mun in yi maka shine in koya maka addini tun da ka fara baka taba tambaya ta wani abu na addini ba kudi kake tambaya ta kudi ne Allah ya ban raba idan ka tambaye ni abinda Allah ya ban na hana ka shine zaka ji haushi amma ka ji haushi ko reply ma malam baka yi mun ba balle in ji sanyin rai kuma irin wannan za ka samu a garin haka yanzu mamansa ya ce ta mutu jini kuma zai kashe kawunsa ne ce kawunsa ya mutu bayan sati biyu kuma zai kashe babansa duk yan uwansa sai sun kare shi ma zai zai ce maka zai mutu gaba shi kuɗin bukuwa Allah ya kiyaye Allah ce wa in ma tuwari don na'anu hutu ga a rahmatin min rabbika tarjuha fa kullahum qailan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuki ki Allah ce idan ka zo ba da kuɗi idan ka zo yin taimako da Allah ya ce din nan wa ati dal qurba hatta huwal miskin wa ibn sabil sai Allah ya ce wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuki kar ka sanya hannunka ya kankame a wuyanka ya zama baka bayarwa kwata kwata wala ta busutuha kullal basti karka mika hannun gaba ɗaya kuma ka ji adalci irin na alqur'ani karka zama kankamo ka hana gaba ɗaya kar kuma don an tambaya saboda emotion da tausayi ka ɗauka gaba ɗaya ka bayar kamanta kanka kamanta iyalanka Allah ya hana haka kamar yadda Allah ya hana rowa haka Allah ya hana bayarwa gaba ɗaya wannan shine wala tubazzir tabzira ma'anar wannan shine abin da Allah ya fassara a cikin suratul furqan wallazina idza anfaqu mu'minai ibadur rahman sune wanda idan sun tashi ba da sadaka ko taimako ko yin alheri lam yusrifu ba za su wuce gona da iri su yi barna ba wa lam yuqtiru ko wa lam yaqturu kuma ba za su kankame ba wa kana bai da zalika kawama za su rinka bayarwa ne ta hanyar aunawa nawa yau nake da shi nawa ya kamata in bayar gwargwadon abin da nake da shi a yau kada don samun gobe in bayar a yau kada don samun jiya in bayar a yau a'a in bayar a yau gwargwadon samun yau jiya da nake da shi da yawa na bayar da yawa yau da nake da shi kaɗan sai in bayar kaɗan gobe in na samu da yawa sai in bayar da yawa kullum idan Allah ya baka yana ya san nawa ne percentage in da ya baka don haka akan wannan zai maka lissafi kar kana da shi da yawa ka bayar kaɗan kar kuma kana da shi kaɗan ka ce za ka bayar da yawa sama da samunka jama'a an fahimta wannan shine ma'anar wala tubazzir tabzira sannan Allah maɗaukakin sarki ya hana israfi israfi mutane suna yi ne ta hanyoyi guda biyu ko kai abin da za ka ci ko abin da za ka bayar to Allah ya ce duka kar a wuce gona da iri kada kai in ka zo ciyar da kanka ka ciyar da kanka sama da bukatarka kai kuma idan ka zo bawa wani ka bashi sama da bukatar sama da abin da kai kake da shi ko sama da bukatarsa shi wannan shine ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki dangane da ciyarwa da kuma ci naka kai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kulu min ɗayi ba timara zakanaku, wala taɓa fihi fa ya hilla alaikum ghadabi wa man ya halil alaihi ghadabi faqad hawa. Allah ce, Ku ci daga daɗaɗan abubuwan da muka azurta ku da shi, wala taɓa fihi amma kar ku wuce gona da iri, kar ku yi shishigi, kar ku yi ɓarna a wajen ci ɗin, kaga kai da kanka za ka ci kenan ba. amma karkaci sama da bukatarka karkaci sama da lafiyarka ka ci daidai da bukatarka wannan shine ma'anar da zaka ji Allah ce wa kulu washrabu amma me wala tusrifu ku ci ku sha amma kar ku yi barna kar ku wuce iya bukatar cinku da shanku jama'a na fahimta haka kuma idan zaka bayar shi ma karka bayar sama da bukata ya bani adama kudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifi Allah ce ku sa tufafi ku ci kuma ku sha amma kar ku yi israfi kar ku yi barna kar ku wuce iya gwargwadon samun ku ko gwargwadon bukatar ku Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah ce idan aka yi girbi ka ɗiba ka bayar amma kar ka wuce gona da iri duk kyauta ba wanda ya kai Allah kyauta kuma ba wanda ya kai Allah son a yi kyauta amma Allah ce in za ka yi kyauta kar ka yi kyautan da daga baya fatatta'u da maluman mahsura sai ka zama ka yi kyauta ya wuce gona da iri mutane suna zagin ka kai kuma kana zagin kanka malum shine allazi yalumuhun nas mahsur shine allazi yandamu ala ma sana kai kana zagin kanka ka je ina da kuɗi yau ko ba da kokobo ka ɗauka ka rabar mutane kuma suna zagin ka suna gani wawa farkon mutumin da zai ce maka wawa shine wanda ka ɗauka ka bashi sama da bukatarsa ko sama da iya wanda kake da shi ba zai hana shi ya zage ka ba zama muna fahimta Zaka idan za a bayar a bayar da daidai idan za a ci a ci daidai wannan shine abin da musulunci ya karantar da mu wa kana baina zalika qawama mutane suna yi ne a tsaka-tsaki daidai gwargwadon budget din abin da Allah ya basu shi yasa Allah ya ce wa atuhum mimma lillahi allazi ataku ku basu daga dukiyar Allah da ya baku ai Allah ya san nawa ya baka zama muna fahimta shi yasa a tsari na addinin musulunci Allah bai yarda ka kashe kuɗi ka wuce iya bukata ba ko da abin da ya shafi addini ne karka je ana neman taimakon masallaci ka ɗauki kuɗinka ka bayar gaba ɗaya ka dawo gidanka kuma babu abinci wannan bai halatta ba musulunci ba da kuɗin masallaci mustahabbi ne sadaka ne ciyar da gidanka kuma fa wajibi ne ku fahimci wannan da kyau biyan kuɗin makarantar ‘ya'yanka su yi karatu wajibi ne ko mustahabbi ba da taimako wa wani a waje shi kuma mustahabbi ne ko wajibi mustahabbi ne don duk wanda ya tambaye ka idan ka san baka da shi ko da ya ga kana kirgawa kai ka san wannan na wajibi ne Allah ce fa qul lakum qawlan maysura kawai ka bashi hakuri kar ka ce kana jin kunya kana jin nauyi ka zo ka yi abin da zai sa daga baya ka yi nadama irin wannan baya cikin kuɗin da Allah ce in ka bayar zai ninka ya dawo maka da shi saboda imanin ka bai kai haka ba idan ka bayar ma daga baya kuka da kanka za ka yi dan mutum ya ce ai annabi ya ce a kawo sai Abubakar ya kawo gaba daya sai Abubakar ne imaninsa ne ya kai wannan abun da ya yin fa ba a taba jin wanda ya irin haka ba ko Umar da Usman da Ali ba su iya yin haka ba shi kadai ne ya iya haka imanin Abubakar kuma wannan ya inganta imanin Abubakar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi karfi zai rinjayi imanin dukkan al'umma gaba daya to ya zaka ka hada kanka da shi wannan Umar dan Khattab Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo kuɗi ya yi ta faɗa ya ce lallai lallai a kawo kowa ya kawo gwargwadon samunsa da suka gane da gaske annabi sai salama yake sai suka ce kowa zai ɗaura ɗamara ya yi fiye da abin da ya saba sai umar ya ce yau zan kure abubakar yana da wasu kuɗi masu yawa ya ce abin ya zuwa daidai sai je raba kuɗin 50% jarinsa gaba ɗaya sai kawo annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu ya ce ma za abkaita li ahlika me ka bar wa iyalanka ya ce abkaitu lahum mislahu akwai rabin irin wannan annabi ya ce Allah maka albarka sai kuma gefe yana jira ya ga Abubakar zai zai kawo dan canjin sa shi kuma a ce shi yayi na daya Abubakar zo ana ta kawo kaya ana ta kawo kaya ana ta kawo kudi aka aji annabi sallallahu ya ce me ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzonsa kaga Umar bai koma ya ɗebo sauran rabin ba fa sai ce ana yadda Abubakar ya fi ni a ji a haka to kai ya kace zaka kamo Umar na fata ana fahimta Annabi sallallahu bai hana su ba saboda ya san imanin su ya kai zai iya haka amma wanda nasa bai kai ba Annabi baya yarda wani daga cikin sahabbansa yana kwance bai da lafiya sa'ad ibn abi waqqas sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe shi shi sa'ad sai ya razana sai ya gane sai ya dauka zai mutu ne cutar ajali ne daga sai an daga sai an kwanta ne ce ya rasulullahi jiki yayi tsami jiki yayi zafi a mana addu'a sai ce ya rasulullahi ina da dukiya ina so in bada sadaka nabi sallallahu alaihi ce yana da kyau ai ai sadaka sai ce ya rasulullahi ina so in bada rabi ya ce a ba za ka bayar ba rabi ba ya rasulullahi ya ce a ba za ka bada rabi ba da ya ce zai bayar duka ce ba za ka bada duka ba ya ce zai bada rabi annabi sassa ya ce ba za ka bada rabi ba abubakar da ya bada rabi an kore shi umar da ya bada duka umar da ya bada rabi an kore shi amma wannan annabi sallama ya sani ba ba rank ɗinsa bai kai na abubakar da umar ba sai ce to zan bada rabi ya ce ba za ka bada rabi ba sai ce to ya rasulullahi zan bada one over three sai annabi sassa ya ce ya ce asulus wa sulusu kathir ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma fa da yawa annabi bai ce ɗaya ba bai ce a'a ba sai ce ɗaya bisa uku fa da yawa sai ce in ma mutuwar za ka yi innaka an tazara waladaka aghniya'a khairun min an tazarahum ma'alatan yatakaffafuna an-nas yace ka mutu ka bar ɗayanka da wata dukiya da ka bari su gada ba su zama liability wa society ba ya fi maka akan ka mutu ka bar su su zo suna bara a jikin mutane ina fata an fahimta wannan shine abin da muka fahimta cewa ashe idan mutum zai bayar zai bayar daidai da gwargwadon samunsa da kuma gwargwadon abin da in ya bayar da gaba ba zai zo yana dama ba don akwai wani da in ya bayar fa wallahi gobe sai ya zo ya yi gori ko wa Allah ko wa mutane kamar wani ne ya gina masallaci da ya gina masallaci a unguwarsu ashe dama ba asali saboda Allah ya gina ba abin da ya sa aka gano haka daga baya ne da ya fito takara da ya fito takara aka zo sai aka sa jikin masallacinsa akwai akwatin zaɓe da aka zo sai faɗi a akwatinsa shi ne zai na ƙorafi ya ce haba mutane mai haka a gina muku masallaci ma ba gina muku masallaci ma ba ba ku zaɓe ni ba ko kara ba za ku mu ba saboda albarkacin masallaci dama masallaci ya yi shi don me don a zaɓe shi a shi idan ko yanzu da zo yin addu'a sai ce wa Allah na yi addu'a albarkacin masallaci na ka bani in ci da bai ci ba yanzu kaga zai ce wa Allah kaga zai iya gorewa Allah Allah bai Allah bai masa yanda suka yi alkawari ba kenan baka irin wannan shi yasa Allah ce idan zaka yi kai daidai wanda zaka iya daidai imaninka kar ka zo ka rusa aikinka ka zo kana gori wa wani ko kana gori wa Allah Allah ba a masa gori idan zaka ɗauki ibada ka ɗauki wanda zaka iya kamar wani ne yana da shanu sai shanun nan suka fara mutuwa kuma mutane shanunsu suna ta mutuwa sai ce ya zan yi ne shanun nan su daina mutuwa sai aka ce ai sai kai bakance ka yi wa Allah alkawarin wani abu in ka ɗauki alkawarin ka cika to Allah zai bar shanunka sai ce alkawarin kuɗi aka ce a'a ba sai ka yi na kuɗi ba in na kuɗi ne ba zai yi ba aka ce ka yi azumi shine yazo sai ce Allah na maka alkawari zan maka azumi goma amma za ka bar mun shanuna sai fara azumi kuma lokacin shanu saura goma kullum in ya gama azumi ɗaya sai ɗaya ta mutu ran da ya gama goma shanu goma suka mutu shine da yazo sai ya ce to ya Allah mun yi alkawari a kan zan yi azumi goma za ka bar mun shanu yanzu azumi goma na gama shanu na sun mutu don haka Allah ya mu da malana ni ma zan cire goma akwai mutanen da suke irin wani amma a zuciyarsu suke ba za su faɗa ba shine mutumin da idan ya tashi ba da alheri dama shi ba wai yayi don lahira bane yana so Allah ya masa wani abu ne kuna fahimta na taɓa yi wani wa'azi na ce masa Allah ya ce wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu yana da kuɗi duk abin da ka bayar Allah zai dawo da shi zai ba da taimakon masallaci ya cire kuɗi ya bayar shine sai yana jira waya ga duk dubu ɗaya nan da ya bayar yaushe ne zai ga alatin dubu ɗari shi ya ɗauka fassarar haka take shi daga baya ce ka malam wani wa'azin fa malam in za ku yi kurin a aunawa ka ce duk abin da ya fita zai dawo kuma har yau yanzu gashi an kwana ni ban ga dubu ɗari ta dawo ba kaga wannan gaba ɗaya bai fahimci me Allah yake nufi ba don haka kar ka yi abin da zai sa in ka san imanin ka bai kai ba kar ka yi abin da zaka zo ka rusa aikin ka ko ka yi gori wa Allah ballantana ka yi gori wa bayin Allah jama'a muna fahimta wannan shi yasa aka tambayi Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen dangane da tsarin kashe kuɗi a musulunci sai ce shi almubazzaranci da muke magana a kai ɗin nan nisbi ne ba kowa ne daga yayi almubazzaranci sai ka ce almubazzaranci ba sai ka dubi yaya economic status ɗinsa yake shi zai yi maka fasara wannan ayar shi yayi almubazzaranci ko bai ba yace idan mawadaci yana da wadata ya gina babban gida ya hau babban abun hawa ya sayi abu kaza da abu kaza da abu kaza na bukatunsa wannan wurin a wurinsa shi shine godiyar Allah inna Allah idza idza an'ama ala 'abdihi yuhibbu an yara athara ni'amihi alayhi shine wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi amma wanda shi da adashi zai tara kudin kafin ya irin wannan gidan da kame-kame zai yi kafin ya sai irin wannan motar da bashi zai auri irin wannan matar to wannan in yi haka shine yayi almubazzaranci jama'a idan kun fahimci karatun nan don Allah idan kana da ɗiyarka ka tashi aurar da ita ka san baka da kuɗin da za ka iya sai mata furniture na dubu ɗari baka tara wannan dubu ɗarin ba inda kana da dubu ɗari ka san a gidanka ba abinci ka san wani ba lafiya yana bukatar jinya ka san ƴaƴanka an kore su a makaranta don Allah za ka ɗauki naira dubu ɗari ka ba wa mai furniture a yi katako da waye a ɗauke ta a kai ta daga baya kuma maman su haɗu su kuma su yi labule ku dawo gida kuma ba da kuɗi wannan yana daga cikin hanyar da mutanen mu a al'ada suka kasa gane menene almubazzaranci na sha gaya muku duk wanda Allah bai kore masa kuɗin yin furniture ba don Allah idan ya zo aurar da ‘yarsa idan mai neman auren ya zo an zo sa rana sai ka kira shi sai ka ce me kake nema ya ce wance ita kake nema ko akwati da gado da shinkafa ya ce ita nake nema sai ce to ita kaɗai zan baka tun daga farko ka faɗa amma mun bari al'ada ta sa ni baya daga cikin abin da zan ji tausayin mutum ya zai roƙe ni wai zai yi auren yarsa don Allah in taimake shi ko matarsa ta haihu don Allah in sai masa rago ko zai aurar da wannan duka wajibi ne duk mutumin da ya kai ya zo ya roƙe ni akan wai zai aurar da yarsa in ɗauki kuɗi in bashi domin ya mata gado da katifa gara mun in hana shi kuɗin in bari ya yi aurenta a haka sai ɗauki kuɗin bashi ya sai abinci da shi kuma yanzu don Allah irin angwayen zamanin nan su ne zaka je ka sai masa gado da katifa har ka ci bashi akan irin wannan yaran na zamani wallahi daga sai nake ga mu wani zai ci bashi ne fa wai saboda kar a ji kunya a yi cincin a gidansa a yi wane ne a yi naciya duk abin da ba ma ci za a yi ba saboda a ga kayan biki sannan sai buhun shinkafa shi kuma gidansa babu shinkafar da za a ci daga nan da aka watse a bikin wannan babu wauta a ciki duk gwanintan da kake so kafi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yazo kai na na Fatima gidan Sayyidina Ali kai ka san da me aka saita ba haka ake yi ba court your court according to your size wannan shine tsarin musulunci kuma ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya kowa ya yi abin da yake daidai da ƙarfinsa duk matashin da ya tashi zai yi aure a yayin da yake ƙoƙarin neman sadaki yake ƙoƙarin neman kuɗin da zai biya kuɗin haya to kuma ya nemi kuɗin da zai sai gadon da zai kwanta da matar amma ba za ka zauna ɗan tsoho ya je ya wahala ya yi noma ya tara kuɗi kuma ka ce ya sayar ya sai maka gado da katifa wai har aka maka shinkafan da za ka ci kuma bayan kwana uku ya zai naɗa kafa akan a bakin gadon a bakin gadon da ubanta ya saya fa kuma ya ce bata gama ɗumame da wuri bai kwashe ta da mari kuma dumamen shinkafan gidansu ne ya kamata mutane su rinka aunawa ni ban ce muku wannan al'adan haramun bane a ci gaba ai muna so muna ta auren ku kawo mana amma tsakani da Allah duk wanda sai ya ci bashi yayi wallahi baya da wani uzuri a wurin Allah baya daga cikin farillai baya daga cikin sunnoni baya daga cikin mustahabbai yin wannan kayan garan idan yaro ya tashi zai yi aure ya sayi kaya ya yi kayan akwatewa wannan duka za ka yi cewa abu ne kyau ne saboda matarsa ce za ta sa amma shi uba da shi kuma waye za ta sa waye zai fi amfana da wannan kayan ya kamata ku yi wa kanku lissafi wannan bera daga cikin wala tubazzir tabzira idan Allah ya baka kayi idan Allah bai baka baka kira yaro mai neman aure ko ka kira iyayensa ka ce ranar da aka sa aure fa yana nan amma za a ɗaura auren yarinya ne amma ku shirya cewa ba za ku ga ba za ku ga kayan gara ba daga cikin abubuwan da aka saba na al'ada na samu dama na sai gado amma ba katifa ku ku saya ka gani ko za su je a fasa auren akan wannan ba mutane suna ta ɗora wa kansu sai ga wani ya kwana biyu bai bacci ba har ya zo ya yi hawan jini ya kama shi an kai shi asibiti zai je ya mutu ya bar yarinya daga bayan kuma wasu su haba mala ya kamata mu auna don Allah idan kana da shi ka kashe daidai gwargwadon abin da Allah ya baka akwai kuma abuwa na wajibi akwai abubuwan da ba na wajibi ba wannan shine maganar Ibn Usaimin yace mutumin da zai tara kuɗi akan ya sa jari sai dauka sai sai gida da shi babban gidan da ya fi karfin bukatarsa ko motar da ta fi karfin bukatar ta saboda a ce shi ma yana da mota iri kaza addinin musulunci bai da wannan ba shine wala tubazzir tabzira zama muna fahimta gaba ta kusa da karshe akan wannan darasi shine menene illolin da almubazzaranci ke da shi idan muka ci gaba illolin da almubazzaranci ke da shi akwai illoli tsakaninmu da duniyarmu akwai illoli tsakaninmu da lahira illoli tsakaninmu da duniya shine almubazzaranci yana ruguza tattalin arziki saboda abin da yake daidaita tattalin arziki shine kowa yi daidai abin da zai iya sai zama kowa ma yana yi amma duk wanda ya dauki abin da ba zai iya ba to daga baya za a bi shi bashi ta yaya zan yi na aurar da ɗata kuma an wayi gari ita ta tafi can suna ta dariya da wani suna ta shewa ni kuma na wayi gari ana bi na bashi wani ya zo yana kwankwasa mun gida don Allah ka yi basira a nan galibin mutane fa yanzu in kaga sun damu da magana auren ƴaƴansu wai za su sai musu kaya ne har ba shine abin da zaka daga hankali ba kai murna Allah ya sa yarka ta kai shekarun da zaka kai ta gidan miji idan Allah ya baka ka saya idan Allah bai baka baka kira su ka ce baka da shi amma mutum yana jin tsoron abun kunya tsakanin shi da surukan yaro amma baya jin tsoron abin kunya wanda zai ci bashin su su kuma su suna bin sa a layi ana cewa ne ya kasa biyan mu kuɗin da da ya ci Allah ya kyauta ni da abin da na sha faɗa shine akan in sai wa ƴata gado da katifa uwarta kuma gado da katifanta ya mutu wanda ni nake kwanciya a kai gara in saya wa uwarta saboda ni zan hau Ina ga muku gaskiya ne amma in kun ce ba ku yarda ba ku je ku ci gaba da yin al'adanku. Ni alhamdulillah ina ce zan yi wa ƴata kaya Allah ya hore mun daidai abin da zan iya yi mata kaya amma wallahi in bana da shi ba zan ɗora wa kaina ba amma kun ba ku yarda ba ku ci gaba da yi jiki magayi baki mafaɗi. shi ta za ku ga matasa sun gane kawai in ya aura kwana biyu sai ya sake a sake ka masa wani tunda za a kawo kaya wani ma baban shi zai masa fenti Allah ya kyauta saboda haka yana yana ruguza tattalin arziki wannan almubazzarancin abu na biyu shine yana jawo barna ta ƙara yawa saboda duk wanda ya iya manni da kuɗi a banza ya kashe su da duk wanda ya iya kashe kuɗi wa mawaƙa da maroƙa a banza da duk wanda ya iya ya tara kuɗi amma zai zo a bikin birthday a kashe kuɗin duka a banza to wannan fa san in ya samu sata ba zai ba zai ki ba in ya samu damfara zai yi shi yasa waɗanda suka fi kowa kashe kuɗi a banza su ne ƴan yahoo boy da ƴan 419 da barayi saboda dama ta banza suka samu ta banza za su kashe sai yana ƙara jawo yawaitan barna domin duk wanda ya samu kuɗi ta halal to zai yi ƙoƙari ya ga cewa sai ta inda ya dace ya kashe sannan shi zai sa mutum idan yana siyasa ya ta ƙara ɗiban kuɗi saboda ya san dama ta haka za a kashe kawai ba aiki zai yi mutane ba sai dai ta raba musu wannan kuma almubazzaranci ne ko mai kasuwancin da yake cin riba ko mai kasuwancin da ba wahala yake ba a banza yake ta samu duk wannan sai ya kashe su ta banza sannan daga cikin illolin almubazzaranci shine akwai illansa a addini almubazzaranci yana sa mutum ya zama abokin shaidan kamar yadda Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ta yaya zaka zama abokin shaidan sannan babbar illa akan almubazzaranci shine almubazzaranci tana sa Allah ya ji baya son ka idan da Allah yana son ka sai ka fara almubazzaranci Allah zai cire ka a cikin list ɗin waɗanda yake so to Allah ma ba zai fara son ka ba in ya san daga baya zai fushi da kai saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu barna me yasa saboda barna tana sa a saba ma Allah kai wanda ka bashi zai yi sako kai ma zaka nemo don ka ƙara yin wani sako jama'a kar mu zama mabarnata kar mu zama masu almubazzaranci almubazzaranci mummunar al'ada ce Allah ubangiji ya bamu arziki ta hanya mai kyau Allah ya bamu ta tsarkakakkiyar hanya kuma ya bamu tsarkakakkiyar arziki Allah ya wadata mu da wadata ta zuci kafin wadata ta aljihu idan Allah ya bamu kuma ya bamu dama da zuciyar da zamu yi aikin alkhairi da shi mu mu amfana waɗansu ma su amfana abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله من صلاتك رسول وعلمانا مباركة وبركاته cewa alhamdulillah kamar yadda muka saurari karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muka saurara kuma abin da kullum muke tunatar da yan uwa shine idan an saurari karatu idan an saurari karatu ko yi kokari mu ga mun yi aiki da shi shine babban bangaren ba wasu a saurara a cikin fara a daji ba akwai masajin da ba da ta tafi yana da kyau ka tafi kan mu je mu aiwatar da shi a gidajenmu da kuma cikin mu'amalolinmu na yau da gobe idan muka yi haka zai taimake mu kwarai da gaske a cikin rayuwarmu a 'yan agaji za su zaga domin neman taimako sai mu kokari mu ga